أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dake cikin wannan gari na Damagaram a wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar, a kuma darasinmu na mako mako da muka saba yi na tafsiri idan ba a manta ba mun kwana a aya ta sha shida a cikin sotul a haƙa za mu tashi aya ta sha bakwai insha Allah wato ayoyin nan na inda muka kwana mun yi magana ne akan ɗa'a ga iyaye da sakamakon mutumin da yake ma iyayen shi ɗa'a da kuma azaba ta duniya da ta lahira take samun mutumin da yake saba ma iyayen shi to bayan mun yi hudu sakamakon ni'ima da albarka ta biyayya ga uwaye da umarnin Allah to sai Allah zo dai mana bayani akan wanda shi ya saba ma nashi iyayen Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazi qala liwalidayhi a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذي قال لوالديه أف لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ماذا إلا أساطير الأولين تبين الله يا أنبت من حال وأندى aka kira su ga Allah suka amsa masu yin biyayya ga iyayensu aka kira su ga yin biyayya ga iyayensu kuma suka amsa suka yi da abinda Allah ya tanadi gare su a wurin shi min alfauzi wan najati na babban rabo da kuma tsira daga halakar duniya da azabar lahira sai Allah ya haɗa wannan labari da labarin taɓaɓɓun mutane. Domin an maka labarin mutanen kirki, to bari a maka labarin mutanen banza. Saboda in ka haɗa labarin guda biyu za ka fidda natija, ka san menene makama da abin kirki da abin tsiya wacce ce hanya mai ɓullewa wacce ce wadda ba ta ɓullewa. amma inda iya labari ɗaya za a baka baka san kishiyar shi ba to ai baka fitar da natija ingantatta ba Allah subhanahu wata'ala ke cewa wallabi ka ambaci wannan ƙala liwalidaihi wanda yake cewa ga iyayen shi uwa da uba uffin lakuma tirdam wato yana kyare iyayen shi yana daka musu tsawa yana ƙin yi musu biyayya yana wulaƙanta su yana kaskanta su yana ce musu a ta'idani ni za ku rinka yi mini alƙawarin an ukhrija wai ni dinnan zan fito daga kabari bayan na mutu in yi wani imani da wani addini wanda in an bi shi za a tsira wai addini in an yi aiki da shi ba yanzu ne sakamakon ba sai in an mutu sannan a sake tada mutum a mishi sakamako za ku rika mun wannan alƙawari wa qad khalatun quruni min qabli ga al'ummomi nan bila adadin miliyarori sun mutu kafin ni ba wanda ya taso har yanzu kuna cikin wannan tunani irin na da ku rika mai tunani wannan abin wai za ni taso to waye ya taso ni zan taso kir da irin wannan magana da kuke wannan rishin wayewa ne rishin ganewa ne wahu masu kuma iyayen nashi yastaqisanallah suna ta neman taimako suna neman kamun kafa da Allah Allah shiryen musu da wannan ɗana su suna neman yadda za su mushi bayanin da zai gane hallaka da yake ciki na ƙin yarda da Allah bare yarda da dokar Allah da ta ce a ma iyaye ɗa'a suna ta neman kamun kafa ga Allah Allah ka shirye da wannan yaro suna ce mushi wailaka hallaka ta tabbata gare ka a irin wannan tsari kake ka amince inna wa'adallahi haqqun alƙawalin Allah gaskiya ne ka yarda alƙawalin Allah gaskiya ne Allah yayi alƙawalin zai raya mutane zai kashe su zai kuma musu hisabi akan ayyukansu ka yarda wannan gaskiya ne fa Kulu shi kuma yana ƙara girman kai yana cewa ma hadha illa asatirul awwali duk abin da kuke faɗa din wannan tatsin niyoyi ne na mutanen da kama kama ne na ƙauyawa na marasa abin yi yanzu duniya ta ci gaba an wuce wannan labarin sai Allah ke cewa ulaika alladhina haqqa alayhimul mawlu fi wa min qad khalat min qablihim min al-jinni wal ins innahum kanu khasirin Allah ce ulaika masu irin wannan suffa wanda suka dauki wannan suffa ta saba ma iyayensu ta ƙin yin imani da abin da Allah ya ci, ta ƙin yin biyayya ga mahaifansu. Duk ire-irensu ba wai wani mutum ƙwaya ɗaya ba ne na kowane lokaci, na kowane gari, na kowane zamani. Allabina su ne haka alaihimul ƙaunu, wanda faɗar Allah na cewa sai ya cika jihannama da kangararru na mutane da aljannu, to wannan kalmar sai ta tabbata a kansu suna cikin wanda za a cika wutar jihannama da su fi umamin za a shigar da su cikin dandazon al'umma qad khalat min qablihim wanda sun rige sun gabace su ma'ana al'ummar da aka yi da na kafirai da basu yarda da Allah ba suka saba ma iyayensu to yanzu ma wanda irin wannan abin din gobe kiyama ta yi za a sa shi cikin wannan layin cikin wannan tawagai minar jinni wal insi na daga dandazon kafiran aljanu da basu yi ba imani da Allah wanda suka saba ma iyayensu da kuma mutanen da suka saba ma iyayensu da basu yi ba imani da Allah shi ma tunda bai yi ba za a hada su tare innahum kanu khasiri lalle irin waɗannan su ne tababbun ƴaƴa su ne tababbun bayi wannan yake nuna maka duk wani wanda ya saba ma iyayen shi tababbe ne kuma galiban wannan aya tana karantar da kai babu wanda zai yi imani da Allah da manzan shi cikakken imani kuma ka same shi kuma ka same shi yana saba ma iyaye in har mutum yayi imani da Allah to imani da Allah zai dora shi wajen biyayya ga iyayen shi idan kaga mutum yana wulakanta iyayen shi imanin shi ne da Allah bai tabbata ba imanin shi da manzan Allah bai tabbata ba ko da yana faɗa da abaka yana cewa shi ya da Allah da manzo wallahi ƙarya yake gaskiyar lamari tana nuna bai yi ba imani domin in ka ɗauki wannan ayoyin ka gama da ayoyin da Allah ke bamu labarin annabi ya haya da annabi isa alaihi salam sai yake cewa wa barran bi walidayhi وبرا بوالديه ولم يجعل له جنبا
hmm?
وبرا بوالديه ولم يجعلني جبارا شقيا
haka nan ne ba haka aikake ba wa barran bi walidayhi wannan ana magana ne akan shi annabi ya haya din ya zamantu wancan shi ai wa barran bi walidati ne na annabi isa ni na zamantu mai biyayya ne ga ga iyaye na guda biyu domin shi annabi isa ba ya da mahaifi da haka uwarsa kadai yake mabiyayya shi kuma annabi yahaya na da uwa da uwa ya ce wa barran bi walidayhi Allah nake ba mu labarin shi ya ce ya kasance mai tsananin biyayya ne ga uwarsa da ubansa walam yakun ko walam yaji allahu eh walam yakun jabbaran shaqiya yace ni shi bai kasance ba jabbaran kangararre mai tsaurin kai kaga ashe duk wanda ka shaqiyan tababbe ashe daman tababbe jabbari shi yake saba mawa saba ma iyaye wannan aya tana nuna taɓaɓɓe ne ke saba ma iyayen shi amma wanda ba taɓaɓɓe ba baya yiwa saba ma iyayen shi domin kaga da aka yi magana sai aka ce bai kasance ba taɓaɓɓen da yake saba ma wa uwayen shi wanda ya nuna maka ashe saba ma iyaye menene taɓewa ne hallaka ne ba mai yin shi sai wa sai taɓaɓɓe sai hallakaki wannan ya nuna maka lalle kar ya zaka zamanto taɓaɓɓe hallakaki Allah ta'ala ya raba mu da me taɓaɓɓe hallakaki shine aya Allah ke cewa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance ba jabbaran mai tsaurin kai asiya mai yawan saban Allah to duk mutumin da ya zama to mai yawan saba ma Allah zai zama to mai mi mai saba ma iyayen shi ana annabi Isa alaihi salam Allah sai yake ba mu labarin shi annabi Isa yana cewa wa barran bi walidati والدتي ولم يجعل ولم يجعلني جبارا شقيا ni an umarce ni mai bin umarni ne in yi biyayya cikakkiya ga mahaifiyata ya ce Allah bai sa ni ba jabbara mai tsaurin kai shaƙiyar zaɓaɓɓe to idan ka haɗa waɗannan ayoyi guda biyu da waɗannan ayoyi da Allah yake nuna mana innahum kanu khasiri zai nuna maka babu mai saba ma iyayen shi sai taɓaɓɓe rishin imaninka da Allah shi ya kawo rishin yardarka da biyayya ga iyaye da mutum yarar da Allah da bai wulakanta na shi iyaye ba domin dokar Allah tana cike da ama iyaye da'a idan Allah ya magana bautar shi sai ya magana haƙƙin iyaye ya duk da shi ba bauta masa ake ba amma Allah ya Allah yana gama shi da bautar Allah ba yadda za a yi bautar Allah ta samu wulakanta iyaye ya biyo bayanta ba yadda za a yi a rasa bautar Allah kuma a sami biyayya ga iyaye bai yiwuwa waɗannan ababe guda biyu shaƙiƙai ne ba sa rabuwa idan kana so ka zama mai bautar Allah daga ka zama mai bautar Allah tsantsa to za ka zama to mai biyayya ga iyayenka Allah ta'ala sa mu dace sai Allah ke cewa li kulli wali ولكل درجات مما عملوا
mm ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
wali kullin darajatin mimma amil kowanne yana da ɗaukaka gwargwadon abin da ya aikata to menene ake nihi da ɗaukaka ana a'a ba ɗaukaka irin ta daraja ba li kullin ga kowanne azabun yana da azaba kenan girman azabar ake nihi shi za aka siffanta ta kaman tunda ta yi yawa kaman a- a- a- a- a- a lalatattun mutane ma akwai babba akwai karami to kowane cikin mutane yana da nashi girman lalatar da ya ita ce girman azabar da za a shi wani mutumin wulakanta iya nashi ya tsananta sama da na wani to ba za a samu wanda kalan saba ma iyayen shi ba ta kai ba ta wane kuma a musu azaba iri ɗaya da haka kowanne ana mashi azaba gwargwadon aikin da ya yi na kafirci da gwargwadon aikin da ya saba ma iyayen shi wali yafiyahum kuma Allah yana cika musu yana biyawa musu la'a amaluhum sakamakon ayyukansu da suka yi wahum la yuzlamun ba a zalimta su ai wa la yuzlimuhum musiqala dharratin ba a zalimta su daidai da baya azzar shi Allah in zai maka hisabi da aikinka zai maka in dai ba ba wannan abin kirki bane ya ma kari in dai zunubi ne to yana in ɗaya kai sakamakon ɗaya ake baka ba baka sakamakon biyu Allah bai ma ƙari na azaba bai kuma ma ƙari na nahin da baka yi bai ce kayi shi ne baya zalimtaka kenan zai maka adalci kai kai kai ka ja ruwa kai ruwa ya doka kai kai kaza kai za ma amma adalci amma shi kuma mumini falala ake mishi yayi abu daya an bashi lada kusan miliyan kaza kaga sababin abin kirki ɗaya ya jawo shi ladar da ki dewa abu ne na Allah yana da ikon yi abin da ya ga dama wancan adalci aka mishi wannan farla aka mishi su mutane ba a zalunta su da abin da kaga kayi ko aka maka karka ɗauka wani ne ya cuce kai kai kamar yadda Allah ya ce fal yawma la tuzlamu nafsin shay'an a wannan yini na kiyama ba wata ne da za a zalunce ta da komai sannan da tuzna sun shay'an minene wala turzawna illa ma kuma tuge zauna illa ma kuntum ta'malu kuma ba za a saka mata da wani abu ba sai da aikin da ba za ka yi wani ba ka yi aiki ba amma biya amma sakamako ba za a yi ba sai Allah ke cewa anan ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واليوم يخرج واليوم فاليوم تخرجون عذاب الهون بما كنتم yau tuji zauna واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون Allah ke ba mu labarin irin azabar da zai ma kafirai gobe kiyama Allah ke cewa wa yau mai urdun ladina kafaru alan nari ranar da za a bujuro da kafirai akan wuta sun yi gaba da gaba da ita irin yadda tsire ke yin gaba da gaba da ita amma ba wutar duniya ba ce wannan wuta ce ta lahira ga su an kasu ga su ga ita an ɗora su kanta sun ɗanɗane ta sun samu haƙul yaƙini sun samu ainihin yaƙini sun samu haƙul yaƙin nata a wannan lokacin sai a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya don a ƙara bakanta musu rai su ƙara jin damuwa da takaici ya ce musu ku a duniya kun tafiyar da jin daɗin da ya kamata ku yi a lahira sai ku ji shi a duniya ba ku nemi na lahira ba duk abin da ya kamata a nema na a ji daɗi a lahira ku naku a duniya ku neme shi kowace ba ku da buƙatar lahira da haka kun cinye rabonku a duniya wastamta'atin biha kun more ta kun ji daɗi da ita duniyar duniyar da jin daɗin ta ma wahala ne amma kuka ce ya kun yi san shi da na lahira kun yi abin da kuka ga dama kun yi abin da kuke so daman duk wanda ya aikata abin da ya ga dama zai haɗu da abin da kuma baya so man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ya aikata duk yadda ya so shi kuma zai haɗu da yadda bai so ba wanda ya ƙi shi ba zai ƙi gani ba kuma in zai ganin ba zai ga da kyau ba wastam ta'atin biha kuka ji daɗi da ita azhabtum dayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tafiyar da duk wani kyakkyawan jin daɗin ku wanda ya cancanta a same shi a lahira ku a duniya kuka yi shi a can kuka cinye shi a can kuka yi ta ƙari babu wata alaƙa ku da lahira wastamta'atin biha duk wani abu mai daɗi da da ya kamata a nema a yi tandin lahira ku a nan duniya kuka neme shi kuma kun same shi gwargwadon yadda Allah so ku samu fal yawma dan haka a yau wannan rana ta kiyama wanda ba ta da gobe har abada to ji zauna azabal kuni za a ci gaba da saka muku ne da azabar wulakanci amma ba wani bane ya ja muku bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq sakamakon girman kan da kuka yi ne a duniya ba tare da wani dalili na gaskiya ba wabi ma kuntum tafsiqun kuma dalilin fasikancin ku fita daga yi ma Allah da'a jinsun masu ma Allah da'a ma kuna kyamarsu ku kun zamanto ba kwawa Allah da'a amma kwa iya ma bayin Allah arna da'a ba ka ba duniya mu take ciki kaga mutum yana iya biyayya ga Allah amma bai iya biyayya yana iya biyayya ga bayin Allah amma bai iya biyayya ga ga Allah idan Allah ya magana wannan abin rainawa ce amma idan wasu ka yi magana to abin tsarewa ce kai akwai tababban da ya kai wannan kai a duniyan ma kai baka tsaya ba kai abin da zaka amfani kanka wani ne kake bi kuma wanda kake bin wahaltar da kai ne yake moruwar rayuwar shi yake kai baka san taka ba kuma ka rayu akan wahala shi kana mishi wahala yana ɗanɗan maka wani abu amma daga ƙarshe za ku zo ku taɗe da kai da shi shi aƙalal aƙalla duniya ya ɗan samu kai ne ka samu akwai asara ta kai wani babu fasikancin da kuka yi ta yi yanzu ku gane da Allah mutanenmu da suke filozofi su wasu yarda akwai samuwarsu su za ka ji mutum ya da samuwar kanshi amma bai da samuwar Allah a wurin shi babu Allah amma shi akwai shi wa ya samar da shi yau da gobe mai zai batar da shi yau da gobe amma bai yarda da ya ce Allah ba da haka nan yana ma masu ma addini ku da kuka yarda da Allah ma a mahaukata ke kallon ku kuma ba wai iya kallon kuma haukata ba billahi da bi tunaninsu in ba kisan ku ba aka yi to ba za ku bar duniya ta waye ba shi yasa ka ga makiya addinin musulunci na hakika masu san su kare da musulmi yan falsafa ne saboda su kishiya ne ga addini domin kai mai addini ka tabbatar da samuwar Allah ka tabbatar da dokokin Allah su kuma sun rushe Allah bare dokokin shi ta ƙarar karu Allah ta'ala samu gani sai Allah ke cewa mi wa dhkura ta'alin nazara qawmahu bil aqabi wa qad kanat nuzuru min ba'din bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni aghabu alaykum adhab yawmin adhim to Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa dhkura ta'alin ya manzo Allah ta da labarin dan uwan adawa mana shine annabi hudu alaihi salam ana wannan labari ne dan a sanya ya ma manzon Allah zuciyarsa a kwantar mai da hankali a nuna mishi dabi'un da kaga mutanen ka suna maka munana na tinkara ka da ƙaryatawa da wulakantawa haka aka saba ma annabawan Allah kuma haka ake ma duk wani mai gaskiya haka makayyace ke tinkaran mai gaskiya ya riƙe ƙarya raƙa jayayya yana so ya tunkuɗa gaskiya da wannan ƙarya bayan ya gamsu ƙarya yake amma tare da haka saboda rashin kunya da rashin mutunci da rashin imani zai zo yana jayayya da ƙarya akan gaskiya kuma har kiyama ta shaka za a ci gaba da yi da Allah ke cewa wajalil ladina kafaru bil batil yudhiru bil haqqi wa takhadu ayati wa ma unziru huzwa kabe suke ruku rike ƙarya sun san ƙarya ce he da suka zamla suka tsara ta sai su tunkari gaskiya me ake ni bayanan da aka yi na gaskiya abin da aka yi na gaskiya sai su bujiro da ƙarya ta ce za su rushe wannan gaskiya da ƙaryar wannan don su ɗauki hankalin mutane su ɓata ma mutane ƙwaƙwalwa su nuna musu ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ita ce ƙarya wattakhadhu ayati sai su riƙe duk ayoyin Allah wa ma unziru da gargadin da ake musu abin wulakantawa abin rainawa abin yima ba wanda haka al'adar dan adam take da zaran babu imani dole haka ta rinka samuwa Allah ce wa zukur a ka'adin ka ambata ma al'ummarka labarin ɗan uwan adawa shi ne annabi hudu alaihi salatu wassalam ba asahullahu Allah ya aiko shi adda wa jalla mai girma da ɗaukaka ila adin li'ula zuwa ga adawa na farko wa kanu sun kasance yaskunun al'ahaƙa suna zaune a wani wuri a ƙasar yaman da ake ce ma ahaƙa wuri da yake da tsauninnika tsauni shine tidinnai na duwatsu da yake hada da rere dutse ne amma yashi kuma ya zo ya lullaba dutsen an garwai tsakankanin dutsen da yashin kamar idan mutum ya je gora zai ga haka ko to irin waɗannan tsauninnika nan ne wurin zamansu a yanzu geographical wurin yana cikin ƙasar yamma a nan ne adawa suka rayu a nan ne aka aiko annabi hudu a nan ne suka kayyata shi a nan Allah musu azaba Allah ke gaya mana iz anzara qaumuhu san da yake gargadin mutanansa shi annabi hudu alaihi salatu wassalam yake gargadin mutanen shi yake musu wa'azi yake tsoratar da su da azabar Allah idan musu ma Allah biyayya ba idan suka yi kafirci akwai azabar Allah in sun yi zalunci akwai azabar Allah daman babban abin da musulunci yake zuwa ya gaya maka karamin zalunci da babban zalunci ka kiyaye shi babban zalunci shine shirka karamin zalunci mai biya mashi wanda bai kai shirka ba shine wato wato cutar bayan Allah wancan shirka shine daukan haƙƙin Allah ka kwace daga Allah ka ba wani ma'ana kamar ka zalunci Allah ka kwace haƙƙin Allah abin da ya dace da Allah ka ce ba Allah ba za'ama wani za'ama ka rika ma wani irin shi kaga kayi zalunci shi kuma ka zalunci wani da haƙƙin shi to shi kuma kaga zalunci bi kenan to wannan abin shine addini yake so ya kora a duniya idan ba a kori zalunci ba ba ta yadda za a yi duniya ta zama lafiya ba yadda za a yi duniya ta zama lafiya da zalunci shi kuma zalunci ba yadda za a yi a kore shi sai lokacin da kafirai suka zama kaskantattu saboda ka'idar ubangiji da yake ce mana wal kafiruna hum zalimuna kafirai dai su ne azzalimai to tunda kafirai azzalimai ne to wannan yana maka babu wani kafiri a duniya da ba azzalimi bane an gane ko to babu wanda kuma zai goyi bayan kafirci shi ma sai ya zama azzalimi domin kafirai addalimai ne duk abin da suka bayyana ko suka shimfiɗa ko abin da suke so a yi zalunta wasu ne za a yi to dole ne in ka goyi bayan su kai maka zama azzalimi shi kuma ƙa'idar ubangiji Allah ya ce bai san azzalimi wallahu la yuhibbu zalimi Allah bai san azzalimi Allah bai raga ma azzalimi Allah wala yuflifu zalimun azzalimai ba sa cin nasara azzalimai ba a taimakon su kar ka ga azzalimi da jiya da shekaran jiya da yau da gobe yana wandaƙa yana kai kawo ka ɗauka cewa ba abin da za a yi a'a ta iya yiwuwa kai har ka mutu yana zalunci Allah bai kare da shi ba amma ba tsere ma Allah ya ba wala ta hasiban laha gafilan amma ya amalin zalimu kar kai tsammahanin Allah ya rabkana ne game da abin da azzalumai suke aikatawa. Allah ya yi alƙawalin sai ya danƙi azzalumai tun a duniya, ba wai sai an mutu an je lahira ba tun a duniya sai Allah ya kunyata su. Kuma Allah ya yi alƙawali, alƙawalin da ba zai tashi ba, cewa duk wanda aka zalunce shi, Allah ya ce na rantse da girma na da buwaya ta sai na taimake ka kai da aka zalimce ka koda bayan wani lokaci kenan koda yau baka gaba Allah ya kama azzalimi to ba mamaki gobe zai kama shi da haka a iya shekara ɗari azzalimi yana wandaƙa har wannan yayi wani ya gade shi wani ya gade shi ka mutu cikin zalunci dan ka mutu a cikin zalunci amma daga ƙarshe dai sai an kama azzalimin kamar yadda yanzu nan Nijar ba zalunci da mugani ba. Tun daga mulkin mallaka ake zalunta. Mulkin mallaka ya zo ya ƙare. Aka koma aka canza ma zalincin wani salo bayan an ce muna da yanci kuma aka kawo zalunci kala daban da ba aka dora ba
ta yadda in kuka yi nazari mutane za ku ga ɗan nijar ɗan nijar na rantse da Allah babu wani abin da za ka gwada mishi na wahala wanda bai taɓa ganin shi sai in kai yaro ne ƙarami ƙila shekarar ka sha biyar ishirin an haihe ka iya cikin gari baka taɓa huta ba amma ka tambayi shi baban naka ba a dama garin yake ko a sama ta bakwai yake inda ɗan Nijar ne ba wai birni ba ko a sama ta bakwai aka yi inda ya shekara 15 to ya sha wahala tambaye masu kudin nan da kake ganin duk wanda kake ganin zai da manyan gidaje sun taba zuwa Libya a ƙasa su kora dabba a ƙasa neman kudin wannan kasuwanci su kora sai sun kai Libya a ƙasa su sayar su dawo ba mamaki wani ya karbe su ya kwaci abin nan ka tambaya kai alhaji amurka na agas kowa ya san shi da kanshi a ƙasa ya je libi ya dawo ya je libi ya dawo yana nan da shi yanzu wanda ya tahiya daga nan har cikin libi ko a mota ka je libi ka wahala to wanda ya je a ƙasa ka gaya mishi wahalar ne kuma ka tambayi mutanen zarmu su ne 'yan kasuwa asaliya daga zarmu zuwa zangon daura kilo na wani ana da akalla mukaddara shi zai kai kilo 100 ya fi 100 wallahi daga zangon daura mutane suke ɗauko kaya ko a raƙumi ko a jaki ko a ka sai an kai shi zama kuma an iya tarbanka a ƙwace kaya ƙasa da take da arzikin uranium ana hudda tantan na uranium shekaru 60 ‘ya'yanta suna ta kadiba daga nan zuwa zangon daura a ƙasa kawai, ka ɗauko turmin atamfa zane uku na kwatin arba'in, arba'in a ka, ka biyo dare sai ka kawo durum ko ka ka gada ko ka ka gogo a baka jika hudu dala ishirin ishirin. ɗan Nijar zai je ya yi wannan dafa nan gida jika hudu ce zai samu da azumi ya yi sahur da kunu na bara da marece ya buɗe baki da dambun dissa kuma ya yi wannan dakon ya zo ya ajiye bai hanawa duwan ya gamu da shi a hanya ya bige shi da gora ɓaci kaya dan niyyar bai yarda ba Allah ya tsare mishi imani kuna nihin Allah ba zai kama waɗannan azaliman ba kana nihin waɗannan azaliman su tahi a banza shi ya sanya da mutane suka sanya ma ɗan Nijar da takunkumi su bin san ba wannan takunkumin da kuka sa bai kai ba wanda muke ciki da na rantsi da Allah idan ka sami ɗan Nijar galiban ɗinsu kashi 90 cikin 100 ka tambaye su dabara da bana mai bambanci ba abin da ya bambanta musu da kasa takunkumin da babu takunkumin dama a ciki ciki yanzu da kasa ba su ma san kasa ba sun shekara sattin da shi yanzu na kan rashin hankali ne kasa da haka wanda bai san ba abu yake yin zahirin abu ɗan nijar baddaren da shi ma ke gani Allah ta'ala samu dace da haka azzalimi Allah ba zai kyale shi ba wa ƙarƙarƙar nuzuru minka ya ce haƙiƙa akwai annuzuru masu gargaɗi sun gabata min bai ne dai yomin halbihi gaba gare shi da bayan shi ma'ana gefen garuruwan garuruwan da suke gefe-gefe ai an aika musu masu wazi kafin zuwan annabi hudu garuruwan da suke damar da nasu garin an aika musu masu wazuzuwa amma suka ƙaryata an wannan masu wa'azi suka yi suka ce Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azab yawmin azim yace musu ni kada ku bauta ma kowa sai Allah ina jin tsoron azaba yawmin azim wani wuni mai girma ta same ku idan ku da imani da Allah me suka bashi amsa قالوا أجئتنا لت- لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين kalu suka ce aji itana ka zo mana ne litafikana dan ka karkatar da mu an alihatina daga abubuwan da muke bauta ma fa'atina bima ta iduna to ba za mu yarda ba da abin da ka faɗa zo mana da abin da kai mana alƙawari na azaba ta Allah da zai mana in kunta min sadiqina in dai kai gaskiya kake a mana azaban mulki ya za mu bar abin da muka gada na bautar gumaka iyaye daga kai ba za mu yarda ba an gane ko sai ya ce mi ci gaba قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به Hmm.
ولكني أريكم قوما تجهلون kada sai ce musu innama innamal ilmu indallah sanin yana wurin Allah kun cancanta da amku azaba yanzu a abu ku cancanta ba ni ba ni da wannan masaniyar ba ni da ikon yin haka yana wurin Allah ni aiki na da aka sa ni nayi wa uballigukum bima ursiltu bihi in isan muku da abin da aka aiko ni da shi na isar muku na kare nawa walakin ni sai dai ni ina ganin ku arakum ina ganin ku kauman ta jahadu ku mutane ne da ku jahilci Allah da ba jahilai bane ku ba za a tsaya a rai ashe ka ga rashin sanin girman Allah babban jahilci yace abinda nake ganin ku jahilci ne yake damun ku shi ya sanya ake muku wa'adi ba ku gane ba je gaba mana فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
bal hum بل هو ما استعجلتم به rihun.
ريح فيها عذاب أليم falamma ra'awhu aridan mustaqabal awdiyatihim sanda Allah ya nihin zo musu da azabar sai ya zo musu da ita da safi kowa da ya farka daga barci sai ya gagga alama nan ta hadari yayi zanga zanga ai ko sai da hadari ke daurawa nan ko ya nuna wani alamin iska ko ba haka muka saba gani ba to irin wannan suka gani kuma a lokacin da suka ga haka ɗin sun yi shibka ta jima ba ruwa suna kwaɗayin ruwa sai suka yi tsammahanin ruwa ne da aka saba na yau da kullum za a musu domin abin ya yi kama da hadari lokacin da suka ga wannan abin na azaba ya fuskanto su da garuruwansu da gonakansu ƙaru ya suka ce cikin murna da farin ciki haza arudun mimɗirna wannan hadari ne ya zo zai mana ruwa Allah ce bal ba haka bane huwa masta'ajaltum bihi wannan shine abin da kuke gaugawa a muku kuna ce a muku azaba a muku azaba to azaba ce Allah ya ce rihun fiha azabun alim wani iska ne a cikin shi azaba akwai azaba mai radadi ba ruwa za a yi ba me ya faru تدمر كل شيء بأمر ربها
hmm فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم hmm كذلك نجزي القوم المجرمين tudammiru kulla shay'in ita wannan iskan da ta zo ita ke ruguza komai bi amrin rabbiha da umarnin ubangijin ta Allah ce kata ta bar komai komai ta ragalgaza shi kuma ta ragalgaza komai din fa asbahu suka waye gari la yura ba ka ganin wani ɗaya daga cikin su illa masakinihim sai kufafan gidajensu su ma rusassu Allah ce yanzu na gama da waɗannan azzaluman kaga an takaita maka labarin masu ƙaryata annabawa masu zalunta bayan Allah Allah ce haka na musu to kazalika na yadri qaumul mujrimi haka duk wani kangarare da za a yi nan gaba ko a da na da bai tsira ba to na gaba ma bai tsira ba da haka kangararru ku ba a hankali kangararru ku shafa makan ruwa sai Allah ke cewa nan ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه hmm.
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله na'am وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ke ci gaba da bada barci wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi mun ba su damar da ba mu ba ku ba da kyau mun ba su ƙarhin da ba mu ba ku ba mun ba su daɗewar da ba mu ba ku mun ba su kuɗin da mu ba ku ba lahiyar da mu ba ku ba sun samu tamkinin da ba ku same shi ba waje alina lahum sam'an mun sa musu ji wa absaran da gani wa af'idatan da zuciyar da za su tunani amma fa ma agana anhum sam'uhum wala absaruhum ganin su da jin su bai musu amfanin komai ba wala af'idatuhum haka tunanin su bai musu amfanin komai ba min shay'in ba abinda hankalin su da ilimin su da wayewarsu ya musu ya ƙara musu iz kanu jahaduna bi ayatina sanda suka yi jayayya da ayoyin Allah sai zaman duk hankali da ilimi da basira da kuɗi da arziki da wayewa duk ta fada a banza wa haƙa bihin makalu bihi ya abinda suke izgili suna ƙaryatawa sai ga su ya zuwa lullube su na azaba ya hallakar da su Allahn da kace babu shi yau sai ga shi babu kai ya danke ka da Allah ba haka bane ina hankalinsu ina ginsu ina ganinsu shin mun musu wa'azi ko musu ba tsakaninku da Allah jama'an nan ana musu wa'azi ko ba musu ba idan bala'i ya samu wanda ake ma wa'azi ya ƙishin wa'azin me abin kai ce je ka gaba da karmar kallon ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد Allah ce haƙiƙa ahlakana ma haulakum man haulakum min alqurun ko mun halakar da waɗanda suke ma haulakum min alqura na gefe-gefen ku daga garuruwa mun halakar da su in mulki kake takama akwai wanda ya hika ƙarihin mulkin ya hika kuɗi ƙasar ki ta yi taka ci gaba ya hika dama faɗa a ji yau babu shi da Allah kaddafi ya shi shugabanninmu da samun dama ko bihi su ba ƙasar ki ta yi tamu tamu ginuwa ko bai ba shekarun da ya a mulki ya hina mu yawan shekaru ko bihi ba kuɗin da yake samu tattalin arzikin shi ya hina ƙasashenmu ko bihi ba yau yana ina ya hallaka ko bai hallaka ba an hallaka shi saddam hussein yana ina an hallaka shi idan kai ta lissafa shugabanni irin su samuwar joe da aka hallaka suna ina nawa-nawa aka hallakar da su gefen ka kusa da kai wani kuna iyaka kun yi taro da wani kun damna da wani an yi kaza da wani wani ma an ka gan shi fadanci kake mashi yau babu shi amma kai ba ta ishe ka ba kai tsoron Allah kana ganin wannan abin da hanyar da wane ya biya hika kuɗi ya hika arziki ya hika ƙarfi ya hika tsara makamai aka gama da shi amma kai baka rarza a gama da kai har yanzu kai baka bada Allah ke ce to mun halakar da wanda ke gefen su na alƙaryoyi wasa rafin al'ayati muka bayyana musu ayoyin da za su gane Allah ke da duniya shi yake yadda ya ga dama la'allahum yarji'una dan su dawo ma Allah ba su dawo ba duk wa'adin da ake musu madadin su koma ga Allah suka ki koma ba Allah ce falaula فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة bal بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون falaula nasarahum alladhina takhadu min dunillahi awliya qurbana wadanda suke riƙa suna neman kusanci da su wanda ba Allah ba me yasa ba su taimake su ba sanda bala'i ya zo musu suka ga da taimaka musu Allah ce bal dallu anhu bal ma sun bace musu ba za su iya taimakon su kun ba su nan ma wa zalika ifkum wannan shine ƙaryar da kuka ma kan kuka ce suna yi ba su gasu ba su yi wa ma kanu yaftaruna da abin da suka kasance suna ƙaryatawa ya bace azaba ta lillibe su ba sa iya taimakon kansu ba sa iya samun mai taimakonsu Allah ta'ala ya samu dace yan uwa idan muka kalli waɗannan ayoyin suna ba mu samfarin yadda rayuwa take duk rayuwar da ba Allah aka ba aikin banza ake kuma ba za a tsira ba ƙarshe asara za a yi in kuɗi ka riƙe za su ƙare ko a raba ka da su dole in mulki ka riƙe za su ƙare in wata dama ce za ta ƙare amma addini da gaskiya ba sa ƙarewa To a ƙarƙashin wannan ne nake so mu yi amfani da wannan dama mai isar da ta'aziyya ga 'yan uwanmu musulmi na unguwar tudun guri a igabi local government a kusa da birnin kaduna da ibtila'i ya shahe su wanda aka jewa musu ban ko in ce ba ma ba mai muna fata allah ji kansu allah shi gafarta musu allah ya yi musu yan uwa wannan abin yana da abin lura da kyau wannan shi ne gami na hudu ɗaya-ɗaya daban-daban hassan hudu ana zuwa a kashe mutane sai a ce kuskure a kai jami'an tsaro na gwamnatin najeriya su tar da hula su musu kishi su kashe gwamman jama'a daga ba su ce kuskure ne suka yi kuma duk wannan kuskuren gaba ɗayan shi ana yin shi ne a arewacin Najeriya kuma in ka kalla kan al'ummar musulmi ne ake shi ba a irin wannan kuskuren akan arna a duk inda ka ji wannan kuskuren to akan al'ummar musulmi ne ake shi ba taɓa yin shi akan al'ummar wa ba arna ba taɓa yi kuskuren kuskuren baya samu a gane ku kuma ba a taɓa ɗaukan mataki ba za a ce an kawo kwamati za a manta da zanta haka aka tarda a farkon wani shekara an tarda fulani suna biki a jihar nasarawa aka jefa musu bau yanzu dan allah sojan da aka tere ne din shi aka ba shi horo kuma bai san ba inda 'yan ta'adda suke in ka kalli garin wa yadda yake kamar da magaranci da garin daudu mu ɗauka a ce 'yan ta'adda suna tsakankanin tarin da adarbi suna kai kuma sai ka kahari garin daudu da gaskiyar ta da kake nema ba su kake nema me kake nema al'umma kuma duk duniya ina gaban da sojojin myanmar su ne za a cewa suna kunnen doki da jami'an tsaron najeriya wajen kashe hula-hula wanda sun iya kashe hula-hula indiya wajen kashe hula ne jami'an najeriya ba amma ba su iya kashe ‘yan ta'adda ba. Jirgin nan take kashe sama da mutum ɗari. Amma aka tura su da jiragen sai yi su kashe ‘yan ta'adda suka yi wata uku suka ce da ke su kashe mutum 67 a ‘yan ta'adda. Wata uku, amma na a minti talatin awa ɗaya sun kashe ɗari da yake horar kula ne.
Sun yi daɗin kisa.
Sun yi daɗin kisa. Su sun iya kashe horar kula. Ina suka taɓa tunkara da yaƙi suka ce yaƙi. su karan kansu sai dai a ci musu sai an kama musu in ka ga barazanar su kan wara hula in ka ga jami'in tsaron Najeriya yana zabura to la wara hula ce in kun samu wara hula ka ga barin musulmai nan fa bai kai ba bara yara suka tashi daga agi zuwa katsina aka tsaida su sun wuce dan kama kafin su kai kaita wani road block na migration suka tsaida su kai daga ina kuke suka ce daga age miki yan Niger ne ku yan Niger ne tuku hutu lokacin ba a ma jin mulki ba ana ana ana cikin sai da yawo aka ce ku hutu suka hutu aka ce to kaza za ku bada ana ta roƙo je aka ce to daga dubu uku shi ba da dubu uku kuma da Allah duk aikin sai da yawo ne wani ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi dubin shi ɗaya daga ita bai da komai ƙasa da sama aka ce oga wai kaji wannan mara kunya wai dubu ɗaya gare shi ya ce a yau mu zai mara shi kunya ku gama mashi aiki da rana jami'an tsaro na gwamnati suka same shi da gora gaban jama'a a cikin gari wannan ya bugo nan wannan ya bugo nan gaban idan mutane a bbc aka ruwan labarin ba sai da sai kai shi ƙasa ya daina ruwa shi Allah karɓi rayuwar shi suna kishin shi saboda bai ba su ba dubu uku. Sun yi mi? Fara kula. Amma idan bada tirji ne ba sun san bai sun shewa. Nan ‘yan uwanku aka kashe a dajin shiroro, kuka tahi da jirgi ku ɗauko gawa aka ɓaso jirgin, shi jirgin da ya tashi kai hari kamar. wace nan bukun yi ba sai fara hula nan a ɓaure lokar gamin wani yaro bahilata ne ya ɗauko bido na isansu guda biyu wannan yalo jarka guda biyu da san kaɗin nan ɗan wifi 25 ya zo ya wuce da rana da sahi wajen ƙarfe goma wata mota ta 'yan sanda shi suka biyu shi ya zo garki ya tsaya zai ce wani abu garkin daura ba cikin jama'a sai suka tarbi suka ce kai ya aka yi ka gan ka wuce ya ce ba zan ce ba ban ganku ba amma tsakanina da Allah da ba ku tsira shi sa ban tsaya ba suka ce to mun kama kai ce to na kama zo da ya taho kawai ya sa bindiga ya sharje ya halbe shi a gaba gaban jama'a mutanen garin suka ce ya haka yomiye ne lahin shi sai ce wai kuskure wai ya zo yake tallaban mutumin kafin ya iya mutuwa wai ya ke mun kuskure ce ba za zan yafe maka ba Kadiba yanzu inda aka harbo jirgin sama guda da manyan sojoji bai kamata ba sojoji su dage su kai ma wurin cikakken harin da sun rama wannan ramai da hudu guda suka taba su da sun rama nan zaki biyan da aka dan taba musu wani abu zuwa suka suka zagaye garin da yake hudu guda suka kona shi sun iya kisan hudu guda wai kuma su ne suke barazanar za su ka hari bijan eh abin da ya sanya na gaya mu ai in an ka hari nijar shi babban kumanda ba musulmi ba ne kuma an san su yanzu haka yankin su bai zama ka tambaye magamna yankin da suke cikin bala'i musamman yanzu da ya samu mukami yadda ake musu ɗauki ɗaya nasarar da suke nihi nasara ce ta turai ta faransa ita faransa tana so ta yi nasarar sanya gaba tsakankanin 'yan najeriya da 'yan nijar ma'ana gaba tsakankanin musulmi da musulmi na harko yin najeriya da nijar ɗin kan shi ai sharri ne me najeriya me nijar sangi ba bare-bari ne da bare-bari ko ba su bari wasu bare-bare sunansu nijar wasu bare-bare sunansu najeriya da Allah ‘yan uwa ne kuma ‘yan uwa tsakaninka da Allah mutanen difa da mutanen maiduguri makwabtaka ce kawai ‘yan uwa ne wa da ƙane ne uwa ɗaya uba ɗaya ne sai bature ya zo na ingila na faransa tsinannu sai suka ce to sun raba su wannan kai baturen ingila ka tahi da su wannan kai baturen faransa ka tahi da su abinda ake so wannan yana faransanci wannan ingilishi a samu hada tsakankanin babarbaran barno da babarbaran difa a samu hada tsakankanin mutumin jigawa da mutumin katsina da mutumin kano da mutumin maraɗi da mutumin da magara a samu hada tsakankanin mutumin wannan tawa madawa kwanni da mutumin zamfara da mutumin sakkwato a samu hada tsakankanin mutumin kebi da mutumin jihar doso abinda ya shafi dogon dutse tsibirin dogon dutse jinju al'ummar take ɗaya ce aka raba aka ba su wannan yana yaren ingilishi wannan abin bai yi tasiri ba muka koma mu kullar zumuntanmu ta aihuwa tun da wa da ƙane ne raba iyakan nan wana gaya muku duk duniya ba taɓa raba iyakan wulakanci ba irin tamu ba idan aka zo ana shata iyakan kuwa tsakanin gida da gida take ni wannan gidan wa ne wannan gidan ƙane ne wannan gidan ɗa ne wannan gidan uba ne sai a bi tsakankanin gidan uban da na babban ɗan shi babban ɗan a Nijar uban a Najeriya zai ce to wannan babban ɗan ba zai je gidan uban ba sai ya je yayo fasfot bai taɓa jin sunan fasfot ɗin ba sai ran nan kuma fasfot ba a yi sai a Ingila tun da a Najeriya ke in Nijar aka barka to fasfot ba a yi sai a Faransa kusan inda zaka bi ka je Faransa ba ga mahaihinka ga jami'an tsaro wanda ba za ka je ganin shi ba komi yake yi an shekara ta fi talatin akwai wanda bakin ciki ya kashe su akwai matar da ta zo ɗiban ruwa aka ta rijiya a Niger ce an raba aka ce zauna ta bar ɗanta jariri yana kuka mutuwa zai yi mai zai yi aka hana ta komawa akwai wadda ta zo ya zo gona da marecetar da an yi furantar aka hana shi wucewa akwai wadda haka aka ba mutane wulakanci daga baya al'ummar musulmi ta zo ta ɗinki muka ci gaba da aurarwa daga najeriya suka ci gaba da aurarwa aura daga gare mu duk ɗan Nijar ɗin da gani da iya a Najeriya duk ɗan Najeriya da ya da iyaye ko iya a Nijar ko mata ta Nijar ce ƴaƴan shi suna Nijar ko mata ko a'a uban mata shi na Nijar ne ko kuma shi kanshi ɗan Nijar ne ko kuma a'a mata shi ce ta Najeriya amma shi ɗan namijin ɗan Nijar ne muka ci gaba da mu'amalar mu da addinin mu ko aka zo aka kulla yakin biyafara aka nemi kowa ya wargaza arewacin Najeriya Niger ta kiya duk waɗanda suka ba da haɗin kai Niger ta hisa tasiri abin bai yi nasara ba aka komo aka kulla mu Boko Haram Faransa ta kulla ta ta nemi jama'a ta kai garin Abidjan da wani gari da nake mance sunan shi can iyaka da Liberia nan fa aka zamna aka kirkira Boko Haram sojojin Faransa ka ɗauki kuɗi da komai suke koyar da mutane daga nan aka kawo aka kirkira wannan boko haram din aka kirkira wannan kidnappers din dan da a samu wannan yanzu sai aka samu wata dama wai Niger ta juyi mulki ta saba ma demokuraɗiyya to yanzu a zo a maida Niger da ƙaihi kan demokuraɗiyya jama'a demokuraɗiyya ɗin da kwace ra'ayi ne na ɗan adam ko sai ‘yan adam suka ce ba ma son wannan abin sai ka ce ko da ƙahin bindiga sai ka yi me bambanci shi da mulkin mallaka sai aka samu aka yi rishin sa'a waɗanda suke shugaban gwamnatin najeriya ba ‘yan arewa ba shugaban martar dokoki na najeriya ba ɗan arewa ne shugaban sanata ba ɗan arewa ba ne hafsoshin sojoji shugabannin sojoji duk da 'yan arewa ne to 'yan minority ɗin ƙabila da wadda suna da haushin an san ƙabilarsu da haushin musulmi ko da shi bai haushin musulmi to dai ɗabi'un ƙabilarsu da haushin musulmi suke yi shi ban ga inda ya fita daga cikin wannan dalilin ba duk wanda take kawo da can banda ƙarya suke yi domin da ya fita daga haka da ya yi maganin abu shi kenan aka zo yanzu yadda za a yi abinda ake so yadda za a cewa da ɗan Najeriya da ɗan Nijar idan aka ce ECOWAS ta yi wani abu kai ɗan da maganar kare ɗagin haushin ɗan katsina ko ɗan kano idan aka kashe ɗan katsina wa aka shi idan aka kashe ɗan da maganar wa aka shi musulmi ko idan an kashe ɗan difa idan an kashe ɗan baro ɗan maiduguri ɗan yobe arna su suka karu ko ba su karu ba su karu wannan shine ake ba yanzu kadiba yan ta'adda su kashe sojojin Najeriya su kace ce kuskure suka yi a zo kashewa su janye su bari a kashe amma da sunan demokradiyya wai wannan ita ce demokradiyya wannan ita ce kasar da take bada turba ta shari'a ga yunwa ana shi ga talauci ga kisa shin wannan shine roman demokuraɗiyya sai muke jin 'yan koransu har yanzu wai basu daddara ba wai wani banza yana fada ana mashi tambaya niger ta huta daga ƙungiyar sanka sahel da ita da burkina da mali yake cewa to ai ba za su ci nasara ba za su gamu da matsalar tsaro domin kutarsu daga wannan ƙungiyar ba su da kuɗi shi ya sanya ba za su ci nasara ba to mun gane ba rishin sani ba ne iskanci ne kuma Allah tsine muku albarka kuma in Allah ya yarda abinda kuke nihi ya faru a Niger da arewacin Najeriya ba zai faru ba ku dai ku dai wannan tsinannin ku ne Allah zai tsame yadda ake tsame gashi daga cikin gari kuma yana gag da akari ne wai sai yake cewa ya za su ci nasara to kai banza wawa dolo idan kai wawa ne mu ba wawaye ba karan farauta sanda ake tare da gefen sahel ga munisifa ga faransa shekaru goma sha biyu aka yi ba a taba kashe ɗan ta'addar ɗari biyu ba a wuri da ko an taba yi Faransa tana nan sojojin Faransa suna nan su ne na biyar a duniya wajen ƙarfi amma suka kai da kashe ɗan ta'adda ɗari biyu a wuri ɗaya ba ta obi banda su ga munisifa ga sojojin da suke san ka sahel ɗin kaf babu waɗannan shekara goma ba kwana goma ba har sha biyu ba a kashe ba mutum ɗari biyu a wuri ɗaya saboda me saboda wanda ya zo taimakon naka daban shi ne yake yi maka abu sun ce mana sun zo yaƙi da ta'addanci ashe sun zo mu ne 'yan ta'adda a wurinsu mu suka zo su yaƙa tun da niger ta haɗa kanta da mali da burkina wata hudu yanzu na biyar ne muke ciki garin kidal da faransa ta ce ta gaza karɓo shi da Allah an karɓo shi ko ba karɓo shi dan Allah da ECOWAS kungiya ce ta taimakon 'yan Afirka me ya kamata ta yi a'a ta zo ta jinjina musu ta ce Mali ɗaya ce daga cikin mambobin Sediyawo shekara goma sha biyu ƙasar ta tana hannun 'yan tawaye sun rabu biyu yau Allah muku arzikin kun karɓo ƙasashen ku kun haɗa mun jinjina muku da yake sai da yawo shugabannin yanzu ba shugabannin ba afirka sai ba 'yan afirka suke jagoranci ba sun zama sandika ɗin zalunci suna kare zaluncin faransa suka yi shuru bakin ciki ma suka yi don me aka karɓo kidan haka ne kunya suna bakin ciki don me aka karɓo kidan nan burkina aka ƙulla mata aka turo mata sama da mutum dubu uku. ‘Yan ta'adda su zo a yi ta ta ƙare su wulakanta Burkina, aka haɗa kai da Sa'alasan Watara, da France, sai diyawan kenan ko? Wai a kashe baƙaƙe, a kama ƙasashenmu, a murƙushe mu, Faransa ta ji daɗi, Sa'alasan Watara su kuma su ji daɗi, baƙaƙe sun hallaka turawa sun fashi wallahi sai dai ku ku halaka da ku da rayuwa gidan Allah azzalimi ne in ku azzalimi ne Allah azzalimi ne wannan da ake cewa bata da ƙarhin sai gashi sun kashe sama da mutum 2500 a lokaci guda tun da kuke yaƙi kun taɓa kashe ɗan da mutum 2000 sai ga burkina ta kashe su kai banda da kake cewa ba za a iya ba tun da kake ga 'yan ta'adda nan a ƙasa ka ku demokuraɗiyya kuke demokuraɗiyya tana iya aikuna tare da turai ɗin don girman Allah ƙwato dajin birnin gwari ƙwato dajin jihar neja da ke gabashin mina shigorar lokal gambe kusa da birnin abuja ƙwato shi kwato isa local government kwato shinkafi local government kwato sabon birni ba ka iya ba je kaka kwato wajen rafi local government wajen yankin kagara da ina da tagila da sauransu ba ka iya ba kwato barno gashi nan yan iswab da yan boko haram suna mulkin wurare da dama irin su abadan duk yana hannunsu irin su damasak irin su dutse baya baya gurinku suna cin garin su babbabaka irin su kanan ma kun rasa yadda za ku yi da su kai kake maganar wasu gara cin nasara kai ga kana nihim idan da waɗannan mutanen da ba waɗannan banzayen suke mulki ba sojojin Najeriya a ƙware wasu na rantsi da Allah sun kwato wannan wurin ba sojan Najeriya bane saka gaba a'a ka fahimci wannan wanda ke rike da umarnin ne bai san a yi abin shi ne makiyin 'yan Najeriya. Kuma inda za ka san sandika ce, suka ce a da aka sanatocinsu yau ma na ga wani sanata yana magana irin wahala da suke ciki, irin yadda al'umma suke ta dandazo suna dawa suna taruwa a wuri ɗaya babu sana'ayi, kasuwa ta lalace, noma ya lalace, mutane sun shiga yunwa babu sana'o'i sun talauce a sanadiyar wannan rihe musu iyaka da aka yi madadin ya shahi niger ya shahi al'umma idan kun rihe iyaka ne don gwamnati ta niger ta matsu to gwamnati niger ta matsu talakawan najeriya da niger take matsuwa da allah idan demokuraɗiyya tana yi don talakawa yaushe kake matsa talaka wai ka san manuwarsu wannan abin da kashi dan balki kumanda yana faɗa dan shi yana wawa ne yake faɗi haka ne su ma suke yi shi da yake dan daba ne ba tsohon arziki bane shi ya iya faɗa ka gane cewa a matsa su ji yunwa su shi talauci su rasa inda za su ji yunwa ta tilasta musu bijire ma gwamnatinsu sai faransa ta shigo da 'yan sediyawo a mana kata-kata kuma wallahi tallahi ko ba din a lokacin nan ba za su maida ba sai in ya sa hannu a wasu sababbin sharuɗa su a tunaninsu da yadda su yan demokuraɗiyya suka faɗa da yadda suka da cewa idan ban mu tare da tarayyar turai ba faransa babu amurka babu taimakonsu ko shi ko wata ko kwana goma ba za ba ba haka isa ka gaya mana ba yanzu gashi lafiyar mu dan abincin da muke ci bakku ci abin da muke sawa bakku sawa hankalin mu kwance sama da naku shikenan aikin banza yanzu kun zo kun kulla matalakan ku bala'i idan za ka gani ba talakan ba suke ma kenan wannan abin da kuke ni na mu matsu mu ma gwamnatin mu bore na ku talakawan ne za su matsu su muku bore ku shi ranar da safi biyu naku ne abin nan da ku zakkan da kuka auna ku za ku sha ruwa da wannan zakkan wallahi kuna gab da muku buye dan komi naku ya kai karshe da abin da kuke zato ya faru a Niger sai ke faruwa a kasashen ku kuma wallahi tallahi muna jinjina ma sanatocin Najeriya sun kai maza kuma suna da hankali muna jinjina ma malaman Najeriya. Kabdin malaman Najeriya na izala na ɗariƙa ƙadiriya tijaniya wallahi tallahi suna faɗake suna faɗi sun san sharrin da ake yi. Muna jinjina ma sarakunan Najeriya. Muna jinjina ma ‘yan kasuwan Najeriya. Dattawan arewa na Najeriya muna jinjina musu. Shugabannin jami'o'i na Najeriya muna jinjina musu. kai da wasu ma ƙungiyoyi daban-daban daban-daban daban wallahi mukiyan mu ɗan tsiraru ne wannan wanda suke rike da demokuraɗiyya wanda turawa faransa suke hira da su su ba su kuɗi su ne mukiyan 'yan najeriya mukiyan 'yan nijar mukiyan 'yan afirka in wa zai mutu ba abin da ya same su kamar yadda a wancan satin muka yi magana shi wannan ministan harkokin wajen najeriya ko me ya dame shi da al'umma ba abin da dame da annu kun taba jin sunan shi kafin wannan zaman to ni wannan mutumin na san shi sanin da shi bai ma san na san shi ba Allah har baban shi na sani kuma baban shi mutumin kirki ne sunan shi Alhaji Abubakar Tigga Tiggan ƙauye ne a cikin ƙauyen Bauchi mu an taba ma rasuwa a wurin sai da muka je ta'aziyya cikin ƴan uwan nasu ƙauyensu ƙauyen mahaifin shi mahaifin shi mutumin kirki ne akwai yayarsu mutum ne ya kirki wata ya haɗari a jirgin sama ta rasu Allah shi kanta mazaunin kan ɗan ƙasar bauchi ne ɗan asalin bauchi ne amma mazaunin kan gidansu ma yana kan sultana kai haffantin gidan ruwan toka ne kuma kofar gidan ku gaba take gani idan mun ka san mun san ka amma tina da yadda kake tun zamanin kana bayan tina abin da kake banban faɗi tina kai ka tuna kana university din baya da kaka kake yaya ɗabi'un ka suke to wannan ɗabi'un naka da suka saba da na 'yan gidanku shi ne suke biyar ka wallahi duk wanda ka sani wanda zai wannan din mun san dalilan da yake iskancin wannan kowaye shi yadda kake ganin duk wani da zai mu iskanci mun binciko kowaye shi amma wallahi tallahi albasa ba kai ba ruwa baban shi mutum ne mai daukan nauyin jama'a mai san al'umma mai san arewa mai tausayi Allah ji kan mahaifiyar amma wallahi ya ba mu kunya a ce ɗan alhaji abubakar tigga ya wari gari ya rinsa ido ya ƙi ganin al'umma arewacin najeriya da al'ummar niger miliyoyin mutane kada goya ma faransa baya wallahi mun yi mamaki ko a tunani ba mai tunanin dan dattijo irin wanda zai haka Allah sauƙaƙe mana to jama'a muna ma kasashen mu fatan alkhairi yanzu da Allah kun taɓa ganin gwamnatin za ta rika kiran za ta rika kisan al'umma ta irin wanda a rika cewa kuskure me yasa kuskuren ba a yi shi a Lagos me yasa ba a yi shi a Benin ba yasa ba a yi shi a Port kullum sai akan mu ɗan arewa ake yin shi ana kashe musulmi ana kashe ‘yan arewa kidnappers a arewa boko haram a arewa satan mutane a arewa kuma musulmi an yi shiru a hana mutane arewa noma a hana su kiwo ana harbin da bindiga barayi su kashe gwamnati ta kashe a turo a kashe yunwa ta kashe talauci ya kashe wai menene ake nihi da mu mawaƙi ne wa ƙwaya ɗaya ɗan iska a Legas ɗaya ya rasu arne sai da majalisar dokokin Najeriya ta yi tsafi na minti ɗaya saboda alhinin mutuwar shi. Kuma aka yi ta ƙoƙarin cewa sai an binciko aka sanya ƙwararrun 'yan sanda aka yi ta kama mutane har inda aka kama mutane. Ji mutanen da aka kashe aikin banza. Wallahi, duk wanda yake da hannu a irin wannan abin ba za a yahe mishi ba ba za a kyale shi ba Allah ya isa Allah karama mana kuma tabbas wannan yana nuna akwai lauje cikin nadi kuma gwamnati ta gaza kuma yana nuna babu gwamnati kuma yana nuna jami'an tsaro ba sa aiki akan yaƙi da ta'addanci kawai al'umma suke kisa kuna tamahalin yanzu don Allah irin wannan mummuna aiki idan su zamanin janar Hassan Usman Katsina Allah ji kansa in ya dare an yi haka idan janar Murtala da dare an yi haka wallahi janar Abacha ya dare an yi haka mazajen mu sun rasu wallahi sun bar mu da banzaye an go an yaudare mu da mutum mutum tiket yo arne da arne da arne ma take biyan wani skancin ba da addini za a yaudare mu a zo ana cutar mutane haka ‘yan arewa su je hukuri'a su zaɓe ka su yi kamfai su zaɓe ka yanzu kuma sakamakon da za a musu kenan a ce su ba su zaman lahiya ba ma wai talauci na ƙasa da na ƙasa ba a zaman lahiya a hana su to yanzu misali da Allah in an kai ma taron maulidi hari me ya rage kenan duk taron addini da aka bi ana kaiwa hari aka ce kuskure ne ku yanzu a wannan lokacin in akwai wasu manya-manyan malamai irin su misali sai shek ɗahi usman bauchi ko irin su sharif sale idan an yi katari sun zo wurin in an kashe su ma sake maimaita akwai wanda za mu sake maimaita malamai irin su irin su ne fa tagitin ba malaman da suka karantar da al'umma suke da mabiya irin su ne fa ake tagitin a bar mu dawa da jahilai to karkace wannan dan yan dariƙa ne idan yan kadiriya suka wanta ran aka zo aka kashe su ina muke da wannan zamu maida yanzu in an kashe qaribul lahi wa muke da shi wanda ya kai shi a ilimi ku raka fahimta malami mai ilimi da kashe shi wallahi gara kashe karan Allah to yanzu kai yanzu dan Allah idan aka ce ga wani taro ana yi na addini inda ake kuskure ana jehoban dan adam a ɗabi'a shi zaka iya hakuri ka je taron suna sun yaƙi me kenan ruwan tarurruka da addini haka ne ko ba haka bane mu kuma addinin musulunci da ke addinin zaman lahiyar jama'a addinin haɗuwa ne a yi wa'azuzzuka a yi jawabai idan aka ci kowa na gidan shi addini bai tafiya to he ka raka kulli in an yi taron addini he kai can wa taron daura aure daura aure menene a musulunci harkar addini ce suka kai hari a jihar nasara suka ce wa za su dauka yan ta'adda yanzu nan taron maulidi zai kare suka ce sun dauka ɗan ta'adda wai ba su san inda suke ba kaga ƙarya ce suke Allah sauƙi lokaci yau Allah gari Allah shi gafarta mana Allah daunar da mu lafiya wallahi tallahi muna tausaya ma mutanen Najeriya abubuwan da ake musu yayi yawa Allah ka ba su mafita kuma wallahi ina so mutanen musulmai da kar ku ɗauki ɗan Najeriya wai a matsayin wani babban mafi Allah shi da sanar da shi da shi Allah shi kare mu Allah ba mu mafita da ba ɗaya mu Allah ke Assalamu alaikum wa rahmatullahi